بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin lahadi 27 ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Oktoba 2025 wannan shine darasi na 363 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad ونفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأن أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وأن لتافي نزاد المعاد لتافي ينقومي دروانك dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da tarihinsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda yaje a kasar makka don yin aikin hajji da mujawara Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi idan ba manta ba muna bin ibn qayyim al-jawziya inda yake mana karatu a cikin fasallai wanda suka shafi alƙalanci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musamman akan mas'aloli da suka shafi aure da zamantakewa da ire-irensu muna cikin fasli da ke magana akan hukumuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khulafa'ihi fi adi zawjaini yajidu bi sahibihi barasan aw jununan aw juraman aw yakunu zawju innina hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da halifofinsa game da mutumin da yayi aure sai tarar da matar ko mijin ɗayan su ya tarar da abokin zamansa bihi barasan ko dai yana da ainihin wato albino ne yana da yana da mele audununan ko ciwon hauka audu zaman ko kuturta au yakunu zawju inninan ko kuma ya zama mijin baya iya zakewa iyali waɗannan hukunce hukuncen su muke ta karantawa gwargwadon hali za mu tashi daga inda malin yake cewa warawa sha'abiyu an aliyin أي امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جزام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها الإمام الشعبي يروي تهدك سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا علي كتوى أيما امرأة نكحت دمما تدتجيت أوري وبها برص tana da wannan ciwon na mele na albino na albino au jununun ko tana da cutar hauka au juzamun ko tana da cutar kuturta au qaranun ko tana da tsuro a cikin farjinta tana da wani tsuro wanda ya toshe al'aurarta fa zawjuha bil khiyari to mijin yana da zaɓi malam ya masa matukar bai tare da ita ba bayan an daura aure sai fuskanci ta da wannan larura to inda da haka yake cewa wata maslaha ta rayuwa ko wata dangantaka da ke tsakankanin shi da iyayenta ko wani bukata irin haka yaga cewa zai iya zama da ita haka to shikenan ba hana shi ba shine fa zawjuha bil khiyar mace ce an aure ta tana da ɗaya daga cikin cututtukan ko tana da wani depression wanda ya sa mata hauka ba ta iya alaka da namiji ko tana da wani burbushin cututtuka da irin na aljanu ko wani infection mai yawa wanda ya hana ta mu'amala da miji ko abu irin haka ko kuma yana abin da ke samun mata wata daga haihuwa postmortem ta samu wani damuwa wata ta ga hakaman kwakwalwata ta rikirkici duk irin waɗannan matsalolin wanda dama asali ya kamata mutu yana neman iya to a gaya mushi da sai zama na ba a sanar da shi ba ko kuma an sanar da shi din ya ɗauka abin mai sauƙi ne daga baya gaba haka ba malam ya ce sidna ali ya ce fa zawjuha bil khiyari malam ya masaha in sha'a amsaka wa in sha'a tallaka in yana so ya riko da ita in yana so kuma ya saki wa in amsakaha falahal ma wa in massaha idan ku ya riga ya tare da ita sun yi mu'amala aure sun saki labule falahal maharu bi mastahalla min farjiha to ta ci sadaki saboda ya yi mu'amala da ita ta aure to ta ci sadaki da auren da aka yi ko da na kuskure ne idan an tare da mace to wannan tarewar ta ba ta haƙƙin cin sadaki wannan asali na sa'id na na sayyidina ali yana cikin littafin sa'id ibn mansur sunan kenan da baihaqi a cikin sunan ɗinsa haka nan ma da ibnu abi sheba a cikin al-musannaf da isnadi wanda yake akwai intifai a cikin sa domin shi wannan malami ash-sha'bi magana mafi inganci ita ce da yake sayyidina ali radiyallahu anhu qala waqi'un waqi'u yace an sufyan al-thawri an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib an umar qala sayyidina umar yace idza tazawwajaha barsa aw amya fa dakhala biha idan mutum ya auri mace barsa wadda take da kuturta ko mele au amya ko makauniya fada khala biha kuma ya tare da ita fala hasadaku to sadaki na ce ka ci sadaki wa yarji'u bihi man ala man gharra idan yayi claiming dami yace sai an biya shi to wanda zai biya shi shine wanda ya ruɗe shi zuwa ga aurata wanda ya mai sanadiya auren ko wanda ya je tambayo mishi wanda bai gaya mishi waɗannan aibobin ba alhalin ya sani shi zai biya shi ita dai ta ci sadaki tunda an tare da ita wa hada yadullu ala anna umar lam yadhkur tilka al uyuba al mutaqaddima ala wajhi al ikhtisas wal hasri duna ma adaha yace wannan yana nuni zuwa ga cewa sayyidina umar da ya ambaci guda biyun nan barsa da amya ba wai yana nufin iya su kadai ba a'a hadda ire-irensu da duk wani aibi ire-iren waɗannan دون ما عداها وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب به المثل بعلمه ودينه وحكمه yace haka nan kuma alƙalin musulunci wanda alƙali ne na gaskiya ya cancanta a kashi alƙalin musulunci wanda ake buga misali da shi wajen iliminsa da addininsa da hukunce-hukuncensa shine shuraihin qadil islami shuraihin wato shurai ibn al-harith ibn qais al-kind wanda yake taki da shuraihu al-qabi haka yake ce mishi alkali shuraihu alkali ne cikin manyan alkali a tarihin musulunci wanda ya rasu shekara ta 78 bayan hijira ya rayu da a zamanin sahabbai da tabi'ai bawan Allah ne mutumin kirki mai ilimi da hikima da dabaru wajen warware matsaloli da yawa Allah ya gafarta ne to haka shi ma yi hukunci irin wannan قال عبد الرزاق أما عمل أن أيوب عن ابن سيرين خاصم رجل إلى شريه فقال إن هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك بأحسن الناس شريه أكو ميك أرى daga ibn sirin yace an kawo sharihu kara wani mutum yace gafata malam waɗannan mutanen sun cuce ni sun cuce ni sun ce za mu aura maka wata mace kyakkyawa to kaga irin al'adunsu da zamaninsu daga wannan magana in ya yadda kawai shi kenan ba sai ya ganta ba shi da ganinta sai in an rufa ta an kawo ɗaki ya shigo a daren farko za a yi buɗe kai to anan mutum zai ga matarsa fa zawwajuni fa ja'uni bi imra'atin ashma sai suka zo min da wata mata mai kwantsa a ido tace ashma'u idan ta da kwantsa kaga kuma samun mace da kwantsa a idanta ma'ana idan na ciwo yana ruwa kenan kaga wannan ya fitar da ita daga layin kyawawa ballantana a ce mafi kyau ina fata mun gane domin ido na daga cikin sinadari ko gabar da ake lissafa kyansa wajen tantance kyan mace faƙalar shiraihun sai shirau ya ce in kana dallasa laka bi aibin lam yajus in da gaske ne sun maka makuɗi ba su gaya maka aibin ba lam yajuz to ba zai tsira ba sai ya biya fa ta'ammal hadha al-qada mun ga yace kallo wannan alƙalanci wannan hadisi wannan asali yana cikin tafsir Abdurrazzaq Sanai wa qawluhu da fadin sa in kana dallasa laka bi aibi in ya zama ya maka magudi ya maka rufa rufani kaifa yaqtadi anna kulla aibin dallasa dullisat bihi al-mar'a wanda yake nuna cewa duk wani aibi da aka cuci mutum aka daura mishi aure da mace duk aibi falil zawjir raddu bihi mijin ya so ya ce bai yadda ba da duk wani abu da ake da sunan aibi ko da bai cikin wannan da aka ambata wato makanta ko ciwon kuturta ko makamantansu ko ciwon hauka duk wani aibin da a ɗabi'ance ba zai ba da dama a yi kyakkyawar rayuwar aure da mace ba to mutum yana da yancin ya ce a dawo masa da kuɗinsa waƙalar zuhuri yaɗin nikahu min kulli da'in udani ana mai da aure akan duk wata cuta wata take ta gagara wani cuta da ta gagara aka rasa da sarrafa ta ba za a iya mai da aure wannan magana ta al-Imam Zuhri tana cikin al-Muhalla ta Ibn Hazm cikin mujalladi na goma da littafin al-Istizkar da Tamhid na Ibn Abdul Barri wa man ta'ammala fatawu sahabati was salaf wanda ya tsaya ya kalli fatawoyin sahabbai da sauran magabata alima annahum lam yakussur radda bi aibin duna aibi zai ga cewa ba su kebance wannan magana dawo da aure da wani aibi ban da wani ba illa riwayatun ruwayat an umar radiyallahu anhu sai dai fa abinda aka rubuto daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda cewa la turaddu nisa'u illa min al-uyub al-arba'a cewa ba a mai da mata sai akan aibobi guda hudu aljununu hauka waljizam da kuturta walbaras da mele wadda fil farji da kuma ciwo a cikin al'aurata wannan shi ma yana cikin al-istizkar da tamhid na ibnu abdul barr da kuma muhallata ta ibnu ta ibnu hazm wa hadhihi riwayatu la na'lamu laha isnadan akthara min asbaq an ibn wahab wannan riwayar isnadin ta asbaq ne daga ibnu wahab عن عمر وعلي daga سيدنا عمر da Ali radiyallahu anhu warwaya an ibn Abbas dalika bi isnadin muttasil haka na arwayo daga ibn Abbas da isnadi cikakke zakarahu Sufyan an Amr ibn Dinar anhu wa hadha kulluhu idza atlaka az-zawj wannan fa duka idan mijin ya saki kenan wa amma idza sharata salamata wato idza atlaka zawj idan mijin yayi magana sakakkiya wa amma idza sharata salamata aw sharata al-jamala fabanat shauha wato ko da mijin kawai ya ce ku samu mun mata kaga shi ne atlaka ku samu mata dai mutum ya ke ya ba ku ciya islamiya ko a uwa ko a ina ne sai aka samu shi mata to sai ta zama da aibi to ya halatta ya daure ta ga mai da kuɗin shi to ina kuma ga wa amma idan sharata assalamata in yace lafiyayyen mace nake so aw sharatal jamala ko yace ina son kyakkyawa ta gani da fada fa banat shauha sai aka kawo mishi mummuna ashauha asali ita ce take da katon baki wanda yayi muni ko mai tiba tiban labba ita ke ce ashauha kamar yadda suke faɗa a karin maganar larabci su ce shauha'u walau walau ne ma suke cewa walaula khairu min muhsanati aqimi شوحاء ولو خير من محسنات من محسنات أقيم كيكاوا ممونا أما wadda take alherin ta shine tana haihuwa wani karin magana bai iya tuno shi bidabt ba amma dai suna faɗin lafazin karin magana a ciki aw sharabaha shabatan ko yace ina son matashiya mai kokararin shekaru a faja'at ajuzan shamba sai aka kawo mishi tsohuwa shamba mai farin kai wadda kanta ya farfara ke au sharabaha bai ba ko ya ce ina son fara babanat sauda sai aka kawo mishi baka au bikiran ko ya ce budurwa nake so babanat tayyiban sai aka gane bazawara ce falahul fasxu fi zalika kulli anan duka yana iya bata waɗannan auratayya duka faida fa in kana qabla dukhuli idan kafin tarewa ne falaha maharun fala mahara laha ba ta da sadaki wa in kana bada idan ko bayan tarewa ne falaha almaru ta da sadaki wa huwa gurmun ala waliha in kana zarrab kuma za a karba ne a hannun waliyinta kuma ita ta ci daga aljihunki zai biya taron sadakin idan da saninsa aka yi wannan rufa-rufa wa in kana diyal gara idan ko ita ta cuci mutumin ta ki nuna mushi yanayinta saqata maharuha sadakin ya fadi auraja alaiha in bihi in kanat qabidatu inda ma bai biya ba kenan idan ko ya biya sai a mai da kudin sa wa nassa ala hadha ahmad fi idan riwayati da anhu imam ahmad ya faɗi wannan a cikin ɗaya daga cikin abin da aka daga gare shi kamar da ke cikin mugun ibn qudama mujalladi na goma wa huwa aqyasuha wa aulahuma bi saw bi usulihi wannan magana ta fi dacewa da ka'idojin mazhabi Imam Ahmad ibn Hanbal fima idza kana zawju huwa al-mushtarik a inda ya kasance shi mijin shi ne ya shartanta wa qala ashabu ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal su kuma suka ce idza sharatat fihi sifatan idan ita ma ta ce ni kuma mijin da nake so iri kaza ne fa bana bi khilafiha sai ya bayyana cewa ba irin wanda take son bane fala khiyara laha illa fi shart al-hurriyyah idza bana abda ba ta da zabi sai a wuri guda shine ta ce ina son miji da sai ya zama bawa amma ina son miji dogo sai zama gajere ina son mijin dan gari kaza ko mi shekaru kaza sai zama bai kai ba to duk a wannan isar mai mamar ibn hanbal ba ta da zabi fala hal khiyaru anan tana da zabi idan ya zama cewa wato ya zo bawa mai kwanda wa fi shartin nasabi idza bana bi khilafihi wa jahali in kuma tace irin dangantaka kaza sai ya zama ba irin sa ba to nan akwai fuska guda biyu والذي يقتديه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها abin da yake mazhabin Ahmad dan Hanbali ka'idarsa ta babu bambanci ko shi mijin ya sharɗanta a kanta ko ita ta sharɗanta a kansa bal isbatul khiyari laha idza fata mashtaratatu aula asali ma idan ita ta bada sharadi sai sharadin bai cika ba to ai amfani da wannan ka'ida ka samu mata da mafita ta hanyar raba auren to shi yafi dacewa fiye da inda shi mijin domin ita mace ta sharadi to tana so ta kai kan wannan matsayi ne shi ko namiji yana iya sauka daga matsayinsa zuwa matsayin mace a ƙasa da annaha la tatamakkanu min al-mufaraqati bil talaqi mu kaga ita ba ta iya rabuwa da saki ba ta da damar saki fa idza jaza lahu al-fasl ma'a tamakkunihi min al-firaqi bi ghairihi in ya zama da cewa yana da yancin wato rabuwa na fasku duk da zai iya rabuwa da saki mun gane bambanci in rabuwar saki ne kaga ta ci sadaki za ta yi idda idan rabuwar fasku ne kuwa to auren ne bai kulli ba kuma bata ci sadaki ba kuma wannan auren ba zai mai da shi muhsini ba to idan ya zama shi yana da wannan yancin na fasku a yana da yancin talak amma da haka ya tafi zuwa ga fasku domin ya fi mishi ya fi mishi sabin kwakwas ɗin shi to ya kamata shi ta ma tana da yancin fasku ɗin bai za jaza da har fasku a فإذا جاز فإذا جاز له الفسق مع تمكن من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسق مع عدم تمكنها أولى إتأبات ولن دام الشيفي وإذا جاز لها الفسق إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في إرجه إن يزمن الشيوى تنادى داما سكي ko ɓata auren idan ya wayi gari aka ce sana'ar mijin wata sana'a ce kaskantacciya amma wadda a addinance ko a mutunce ba mummunan sana'a ba ce ba sata bane ba sane bane ba kawalci bane ba ba wani kwanci shi bane amma dai sana'a ce misali irin sana'a da aka ce kasbul hajjami khabith ita kuma tana ganin tafi karfa irin wannan ko a ce dan dako ne ko dan kwadago ne ko wani abu dai sana'a da al'adance ana ganin ta ba muhimmiya ba to idan ya zama tana da damar bata auren anan wa inna ma tamna'u kamalu zat kamalun li zatiha wa istimta'iha bihi sai dai kawai tana ganin bata cika ya ba a ce wani shine mijinta kuma ga irin sana'arsa fa idza sharatatu shabban jamilan in ta ce ina son miji ne saurayi kyakkyawa fa bana shaykhan sai aka zo mata da tsoho mushawwah wanda ya riga ya rikice a'ama ko ya zama makahu akrasha wanda yake magana bakin shi na rawa akhrasa ko wanda ya zama bebe aswada ko wanda ya zama baki fa kaifa talzamu bi sai na za a ce ka zauna da shi وتملا من الفصل يا باتي بلا تكشى auren ba وهذا في غايه الامتناء والتناقض yace wannan ya kai matuƙa wajen wato abin da za a hana da kuma abin da ya zama tuka da warwara wato yana mai da magana ne ga wasu cikin malamai a mazhabin Ahmad dan Hanbali da suke cewa ita mace ba ta da wani yanci ko ta yi wani sharadi idan mijin ya ba da sharadin ba to kawai sai ta hakura a ita ma tana da yancin haka wal bu'di anil qiyas wannan ya nisa daga qiyasi wa qawaid shar'i ya nisanta daga ƙa'idojin addini wa billahi tawfiq wa kaifa yumakkanu ahadu zawjayn min al-fasl bi qadari al-'adati min al-baras wa la yumakkanu minhu bil jarbi al-mustahkami al-mutamakkin yace ya bai a ce ɗaya daga cikin ma'aurata biyu yana da dama ya saki aure yana da dama a ɓata auren bi kadarin adasa min albaras idan akwai gwargwadon adasa shine lens gwargwadon da za a yi leƙawa cikin microscope din nan na na mele ya kaman girman kwandala a ce ya sake wala yumakkanu minhu bil jarab amma kuma idan akwai kazuwa al mustahkami wanda ta game jiki al mutamakkai وهو أشد إد- إد- إد- إداء من ذلك البرص اليسير وأنه مثلا شيء تاف مثلا وانشان ميلا كنكني وكذلك غيره من أنواع الداء الأبار وكما سورة تشتكى وأنه كما ينا ميدا مغانا لك وأنه سكتي إيا وأنه تشتكى قد أقول إيه كوي شاء كنت تشتكى لسما فوانا مثلا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائي كتمان أيب سلعته in ya zama da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mai sai da kaya dan kasuwa nabi ya hana shi sallallahu alaihi wasallama da game da koye aibin kayan siyarwarsa wa harrama ala man alimahu an yaktumahu min al-mushtari kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wanda ya san wannan aibin kaga mutum zai sai abu kasan da wani aibi ka boye mota ce ko gida ne ko gona ce ko a hatsi ne ko menene in ka san da aibin wajibi ne ka fara fa kaifa bil uyubi fi nikah to me kake gani game da aibobi a cikin aure wa kad qala nabi sallallahu alaihi wasallam li fatima binti qais annabi ya ce wa fatima ta yar qais radiyallahu anha hina tasharat yayin da ta nemi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi nikahi muawiya ce muawiya ya zo neman aure na au abi jahali ko abul jahali ɗayan biyun su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma muawiyatu fasulukul la malala muawiya dai talaka ne bai da kuɗi wa amma abu abu jahm fala yadawu asau asahu an atiki shi kuma abu jahm baya aji sanda shi da kafadarsa wato yana da yawan duka ke fa ulima anna bayan al-aibi fi nikahi aula wa auja kaga wannan bayani game da aibi a harkar aure da yafi muhimmanci kuma yafi zama wajibi shi sa da aka tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai boye ba ya faɗi abin da ya sani fa kaifa yakunu kitmanuhu wa tadlisuhu wal gishu al haramu bihi sababan lil zuri ya zai ku ce idan dai ba a faɗa ba an boye sai da aka yi auren aka gani to wajibi ne a hakura a zauna waja'ala fi hadha al aibi غلا لازما في عنق صاحبه وجعل ذا العيب غلا لازما في عنق صاحبه ما شدة نفرته يعني shi kuma wato a sanya wannan aibi waja'al zikral aibi a sanya wannan aibin ya zama gullan ya zama wani tarnaki laziman wanda yake na dindindin fi uniki sahibi a wuyan wanda abu ya faru da shi a ce ba za a rabu ba ma shi da tinu farati ya abu a ce duk da tsananin nisanta san nisanta daga aibin a ce dole ka yi hakuri sai da Allah ya kaddara mutuwa kenan wala siyama ma a sharɗin salamatu musamman ma a ce kun farko ka ce ba ka son mace mai irin wannan aibu wa shafi kalafi ka sharɗanta akasinsa wa haɗa min ma yi ulamu yaƙinan an na tasarrufati shari'aci wa kawa'idaha wa ahkamaha ta abahu lalle wannan abu ne da aka san cewa shari'a da take-takenta ba ta dace da wannan magagarin da wasu malamai suka yi wallahu ala وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان الإمام ابن حزم أتكن محلى أتكن مجلد تنظوما يكي تشيوا يسن دمجي يشرط أن تون أيبي تشيوا بيسن ما تامي إرن أيبي كذا فوجد, فوجد أي عيب سيأك سامدون أيبي كان كون إلي فالنكاه باطل Muradun ya ce auren bai ba ba magana wani saki ko fasko dama bai ɗauri ba min aslihi ghairu munaqadi aure bai mai ba kaji shi kuma ne tafi wala khiyara lahu fi balla tana ce a bashi zabi dama ba su mai aure ba wala ijazata wala nafaqa ba zai bata abinci ko ciyarwa ko wani abu wala mira fa inda dan zai gado zai mutu babu gado babu takaba babu idda qala yace li anna allati dakhalat alayhi ghairu allati tazawwaja domin shi ya ce a kawo mashi lafiyayyen mace ne sai aka kawo mashi mace shagidaddiya da wannan bai ta yi aura ba a wannan magana ta tana da zurfi akwai takallufi a cikin ta qala sai ce da yana lati udkhilat alayhi ghayru allati tazawwaja id al mas'alatu ghayru muayyana al mus'asalimatu ghayru al mu'ayya ma'iba bila shakk domin as-salima lafiyayya ghairul ma'iba ta bambanta da mai aibu bila shakkin wa idza fa idza lam yatazawwajha kaga tunda bai aure ta ba da fala zawjiyata bainahuma babu aure tsakankanin su hajjin ibn hazm ya kwani so da kashi abun shi aure ma bai yi ba da ba su tare ma sun tare ne babu aure ya zama shubha wannan aka yake maganin shi da maka da aka sani Allah ya gafarta mai ya gama da wannan magana game da hukuncin wato mas'ala ta aure mai aibi abinda zamu kara kai shine wajibi ne kamar da ya ambata waliyai da masu zuwa neman aure to su tantance abin da suke nema ko kuma da aka zo gurin ku waliyai da aka zo gurin ku ko kuma ku faɗa wa mutane gaskiyar abin da ke tare da ɗiyanku na alkhairi ko rashin ta wanda a ɗabi'ance yana iya zama sanadiyar samun fahimta ko kuma sanadiyar samun irin wannan ta taɓa da ka zo daga baya a irin wannan zamani na rashin haƙuri sai ka ji magana ta nema ta kai gun 'yan sanda ko alƙalai ko limamai a ita rikici iri daban-daban Allah ya kyauta faslun bada ya ga wata gaba fi hukumin nabi sallallahu alaihi wasallama fi khidmatil mar'ati li zawjiha nabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci game da mata da aikin gida wannan kabiya ta waye ga ta zama kabiya cikin alkabayar rahina a wannan zamanin koyaushe ana taso da ita mata da wasu har cikin ma malamai da masu goyon bayan irin wannan tunani wata na kawai sai ka zo ne a fantsa magana ya ce ai ba dole bane mace ma ta yi mijin ta girki ba dole bane ta mishi wanke wanke ko ta wanke bayan shi wanki ai cewa haka kawai ya ce da ita da ko ta zauna ta ga ta ga ciwon kawai wani kuma sai ya buga misali ai larabawa ma ba haka suke yi ba ai su ba ma sayan abinci ta yake a su a restaurant to ana nan sai wata yar rajin kare haƙƙin mata kawai ta ɗauki magana kafin ka ankara magana ta baza duniya su wata mutum akwai mata malalata akwai mata waɗanda suke irin matan waɗanda na yanzu kullum cikin fita suke akwai yan kasuwa akwai ma'aikata gwamnati akwai malaman makaranta akwai ma'aikata asibiti akwai wanda ba kwata-kwata ba ko ba su aikin komai kullum sai sun fita za su tafi barkatu za su tafi gaisuwar mutuwa za su tafi gidan kawa to za ka dama lokacin bai ishe su ba na yin waɗannan zirga-zirga haka suna jin wannan magana sai su ga za ta yi sadin interest ɗinsu suka ce sun goyi baya da kuma zallan yan boko waɗanda dama sun ɗauki fikira ta al'unufiyya feminism wanda yanzu wani wani tafarki ne na falsafa mai zaman kansa galibin in ka ji mace da irin wannan fikira za ka ga victim ce ta ta wani ta wani domestic violence ko victim ce ta wani aure mara daɗi ko ta zauna wani waje an cutar da ita to sai ta sai ta tsani duka maza sai ta dinga tsine maza tana neman ya za a yi ya za a yi a ci mutuncin duka maza ko a rage musu karfin da take ganin suna da shi to wannan da za ga mas'ala ce wadda take rahina da ya kamata malai ba sun magana a kanta su dinga yin mas'alar adalcin ilimi tabbas da gaske ne akwai malaman da suke da wannan ra'ayi da gaske ne akwai malaman da suke ganin ra'ayin kamar da zamu zo mu ji cewa ba dole bane mace ta yi abinci in ta yi kyautatawa ne tabbas akwai shi a cikin karatu hasali ma shine mazhabin malikiya malikiya wannan tamu da muke shine mazhabin amma kuma kar mu manta mu'amala aure tana da alaka da al'adu kamar yadda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi al ma'ruf urfan wa shar'an saboda kaga an ba kowace al'umma dama inda shari'a ta shigo a yabban da shari'a inda kuma al'ada ne kowa a bar musu al'adunsu tun da kan irin abincin da za a bata so nawa za a bata a wuni sutura da za a sayi mata so nawa za a siya a shekara irin irin gidan da za ta zauna za ta zauna gida ɗaya da kishiya ko ba ta zauna ba duk wanda ya danganci al'adun mutane a matsayin su na al'umma da kuma al'adun ɗabaƙa na mutane da kuma abin da mutum ya affordin na mutum da na abin nan na individuals to haka ma wajen shin za ta yi abinci ko ba za ta yi ba shi ma danganci al'adu da kuma irin zamantakewar da aka saba wai da zamu zo mu shi malam yace qala ibn habib malam dan habib shine abu marwan kenan muhammad ibn habib al-qurtubi wani babban malami ne cikin malaman malikiya wanda ya rasu 238 jikan sahabi ne mai suna Mirdas Abbas ibn Mirdas Abbas ibn Mirdas sahabi ne cikin wanda suka musulunta zamanin mu'allafatu qulubi dan uwan wannan mata da ake cewa Hansa to wannan malami jikan sa ne amma dan kasar Andalus Kurtuba ibn Habib babban malami ne a Malikiya sanane littafin shi Al-Wabiha fi sunani wal fiqh ko Al-Wabiha min as-sunani wal fiqh sanar littafi eh a za ka yi samun maganganun in baka samu littafin ba a cikin littafin al-nawazil wa ziyadat na ibnu abi zaid bin qayrawani mai mai risala an-nawazil wa ziyadat ala ma fil mudawwati wa ghayriha min al-ummahat to shine yake cewa hakaman nabi sallallahu alaihi wasallam baina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa baina zawjatihi fatimah radiyallahu anha hina ishtakaya ilayhi al-khidma nabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ga sarkinsa kuma dan uwansa sayyidina ali radiyallahu anhu da matar manzo da matar sayyidina ali kuma diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina fatima radiyallahu anha hina ishtakaya ilayhi al-khidma lokacin da suka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kukan cewa suna buƙatar taimakon mai aiki bawa da zai dinga musu aiki ko baiwa don ta rage musu aikin gida fa kama ala fatimata bil khidmati al batina khidmati al bayt sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa fatima ta ci gaba da yin ayyukan cikin gida da ta saba wa kama ala ali bil khidmati al zahira shi kuma ali ya koyi na waje abu da abin da shafi fita cefane fita neman kuɗi fita kaza ko gyaran abin da yake na waje to wannan aikin namiji ne aikin gida fa shi kuma na mata ne qala ibn habib sai ibn habib yace wal khidmatu al batila menene aikin cikin gida al ajin shine nika ko markade wat tabkhu da girki dafa abinci wal furshu da gadin gyaran daki gyaran gado shara da gyara gado da sauransu wa kansul baiti da shara shara gida da su wanke wanke wastisqa'ul ma da baiwa dabbobi ruwa ko fulawoyi ko makamantansu wa amalul baiti kulli da duk sauran ayyukan gida wanki shara wanke wanke kaye kaye da sauransu kuma ma kaye kaye oho azumi mata suna faɗa shi me ne kaye kaye bai ga ya shi kaye bi oke da kuma yana abin da suke duk bayan wata biyu kuma sai a canza wa ɗaki fuskarsa sai ka shiga kawai ka ji kayi tuɓe da wani abu wani abu baya burge ni sami dai ɗakin da ka sani ko sai ka shuka ji kawai ba shi bane mata kuma da sun mai da shi al'ada kullum suna yi to wannan haka malam ya ambata a nan sai ce ofisa ya yi anna fatimata hadisin kenan na kisa sayyidina ali ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu anna fatimata radiyallahu anha atat annabi sallallahu alaihi wasallam tashku ilayhi ma talqa fi yadayha min ar-raha sayyidina fatima radiyallahu anha ta zo gun babanta annabi annabi Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna mishi kocenta game da abin da ke faruwa da hannunta min ar-raha na tura injin nika ko dutsen nika to sai hannunta ya kanta ya boruru yadda ka sani hannun kowane mutum mai laushi misali tsaron kai wani aikin wahala ka rike tabarya ko diga ko fatanya ko wani abu ko siyarin mota ma kawai sai kaga hannu yayi boruru sai ta kawo mazala sai sauran kin na mishi cewa ga hannunta ya kanta wa tasaluhu khadiman tana roƙonta ya roƙon shi ya bata wanda zai dinga mata aiki falam tajibu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam baya fa zakara zalika li Aisha radiyallahu anha sai ta ga mai ɗakinsa aisha radiyallahu anha mata uwarta ke cewa kin ji kin ji baba na zo ne neman alfama gun babana na ji an ce an kawo mishi bayan waɗanda suke cikin kumusinsa ya ɗauka ya bani ai a faɗi wannan fa manzo Allah sai so yana tsananin kaunarta wanda zai so a ce ta fita daga wahala ko to amma sai annabi bai bata saboda wannan kamar da annabi faɗa mata ya fiye mata fiye da abata mai hidima din falamma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu nabi yana zuwa aisha ta gaya masa da aka kima ta uba idan 'ya'ya suka baki sako karki ce ba za ki faɗa ba tunda ba ƴaƴan ki ne suke ki ba sai ki bada sakon da suka bayar fa qala qala aliyu aliyu yake cewa fa ja'ana wa kad akhadna mabaji'a can dare kawai sun shirya ma za su kwanta ke suka ji ana sallama ana ƙwaƙwasa kofa shi kawai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa zahabna naqum sai muka zo zamu miƙe فقال سيتي مكانكما كوا يزور عندك فجاء فقعد بينهما سيدنا صلى الله عليه وسلم يزونا تكنكانونسو حتى وجدت برد قدمه akwai wata nuska mai kadamai ko har sai da naji sanyin jikin kafarsa sai na ne ke wata kafa ɗaya ta sanyin jikinta wadda ta tsaye take kusa da shi na haka ne na kuma na'am alaka da mai to kadami ne gaskiya da yake a cikin riwaya ala batani a cikin kafata a cikin ciki na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin su kuma ya jingina kafarsa da jikin cikin sayyidina ali fa qala yace ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma mimma sa'altu ma shin bana nuna muku abin da yafi alkhairi fiye da abin da kuka roka ba idza akhaztuma madaji'akuma idan kuka kwanta a wurin makwancinku irin yanzu dinnan fasabbiha thalathan wa thalathina wahmuda wahmada thalathan wa thalathina wa kabbira arba'an wa thalathina idan ku ta ku ce subhanallahi subhanallahi kafa 33 walhamdulillahi walhamdulillahi kafa 33 wallahu akbar kafa 34 dari kenan ko wannan ƙari kenan aka wanda ake a bayan salloli bambancin shine shi takbiri 34 babu la ilaha illallah wa la sharika lahu wa huwa khairul lakuma min khadimin wannan ya fi miki alkhairi ya fi maka alkhairi ya kai mai gida da yake uwar gida yadda a ce kuna zaune kawai kuna ta kalle kalle wasu kuma sa ta aiki a gida wani na wanke wanke wata na girki wani na gyara yara wani na kaza irin wannan mukamin da masu kuɗi suke ganin sun samu to su yi aikin gidansu da kansu sannan su yi wannan addu'ar ya fiye musu a wurin Allah amma fa halis ne idan bukata ta kama ko kuma idan suna ganin suna da yin haka amma dai wannan ya fi musu alkhairi saboda dan da su samu qala aliyu aliyu ki cewa fa ma taraktuha ba'd daggara min dare bai ƙara wucewa ba sai ne wannan karatu haka shi saboda da gaskiya ahlus sunna ne shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta da shi karatu to sai kuma ya ci gaba da yi to kai ma yanzu da kaji ko duk sanda kaji to sai kawai ka ci gaba da yi kar ka fasa kila aka ce mishi wala lailatu sittin haddaren da aka yi rigingimin nan na yaƙi na sifina ƙala wala ne ta sifi ce hawa nan da ta tashi hankali da ke cikinsa bai manta ba wani hadisi al-imam al-bukhari da musulun sarwaito shi wani hadisi daga cikin hadisan da bukhari ya ruwaito ya dinga maimaita shi a wurare saboda fiqhun da ke cikin shi mabambanta alal misali bukhari ya kawo shi a kitabul manaqib a cikin manaqib na sayyidina ali ibn abi talib ya kawo shi a kitabul jihad yi mishi babi da babu dalili ala annal khumsa li nawa'il rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal masakin abin da kine ba ga cewa ɗaya bisa biyar ɗin nan ya shafi bukatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma talakawan da ya ga dama ya ba su kaga bai ci musu ai ba ku da haƙƙi a cikin khumsi din nan ba sayyidina Imam Bukhari ya ƙara kawo shi a cikin kitabun nafaqat a babin da ya shafi wannan babu amalin mar'ati li zawjiha wa babin da ke bayani akan aikin mace fi baiti buja a gidan mijinta ya kawo shi a wannan wajen ya ƙara kawo shi a cikin babu khidmatil mar'a babin da ke bayani akan mace ta hidima duk a cikin wannan ya ƙara kawo shi a cikin kitabud da'awat yi magana akan babu takbiri wa tasbihi inda al-manam yin tasbihi da kabbara idan an zo bacci wannan sa daga cikin da Imam Bukhari ya taimaita hadisi saboda fa'idodin da suke cikin shi da suka shafi wannan babuka Allah ya gafarta mishi haka nan Muslim ma ya rawaito shi kamar Adam Muslim shi ya fada shi ne kai a cikin kitabu kitabu dhikr wa du'a ya gada cewa wasaha an asma annaha qalat kuma ya tabbata daga sayyidina sayyidatina asma kala tace kuntu akhdimu az-zubaira na kasance ina mijina zubairu hidima khidmatal baiti kulli da aikin gida gabaki daya wa kana lahu farasu yana da godiya wa kuntu asusuhu ni nake kula da wannan godiya wa kuntu ahushu a wata nuska kuma ahtashu eh domin haka yake a cikin a cikin sayin muslim ahtashu na kasance ina zuwa ina yi raƙon wannan doki na shi a tashi da ina yanko mai ciyawa wa kuma alayhi kuma ina tsayawa da aikin kula da shi kaga wannan hadisin shi ma yana cikin sai muslim da kuma sun limama ahmad ibn hanbal kuma ya nuna gashi mata suna yin hidima a hidima da ake ganin a zahiri kamar mai wahala ce kamar kula da dabba kamar yanko mai ciyawa kuma yanzu a zamanance ce kamar zuwa ta ɗauki mota ka yi ta shawo maka mai ya ta kai maka wanki ko ta je gun makaniki ta kai maka kira maka makaniki duk wannan kaga in in al'ada kuma ta bata hana ba ko ya danganta ga al'ada kamar da muka ambata sannan kuma wancan hadisin kun ga nuna mana halaccin miji wato uban mata ya zo gidan ku kamar da Bukhari ya babi da wani hadisin daban ba wannan ba na sayyidina Umar sannan wato ashe babu babu laifi daga saboda da suka mata babu laifi dan mace ta je gurin babanta neman wani wata alfarma bayan an mata aure kar a ce ta zagaya tana cin akuya tana cin dangage da abin nan ku ya yake cewa ne ma na sai da akuya ta dawo tana cin tana tana cin mun danga to babu laifi mace matakka da sanin ta ko ba da sanin ta ba ta nemi wata alfarma a gun babanta ko yan uwanta kar ka dauka kamar da abin fitina cewa ta tuna maka asiri ko a nuna kai baka iya ba kuma sa da hali babu laifi dan sun yi mata wanda annabi bai ce ba zan miki ba babu laifi kuma su nuna mata abin da ya fi haka alkhairi duk malamai sun fitar da fiqh yana da yawa a cikin hadisin wallahu musta'an haka wannan kuma na na sayyidatina asma bintu abi bakr radiyallahu asma yar umais afwan asma bintu umais ita ce ko a asma matan matan zubair na asma'u wannan dattijinin ta aka kashe mama abdullahi dan zubair asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhu wa anha ta kasance tana yin wannan aikin kuma ita yar umar ta auri sayyidina ta sayyidina abubakar ne bayan mutuwar mijinta ko to wasa ana ana kana ta'alifu farasa ta kasance tana zuwa ɗebo ciyawar doki wa tasqil ma'a ta bashi ruwa ya sha wa takhriju dalwa kuma tana gyara guga kamar guga ta fashe ko igiya ta lalace wa ta'jin tana yin tana hada kullu na yin masa ko wurasa watan ulun nawa ala ra'asiha ko tana dauko tsafin kwami daga kanta min ardin lahu wato tsafin kwamin dabino kenan wanda za a yi iri da su au daga wata gonan shi ala sulsai farsakhi wanda yake biyu bisa ukun farsakhi kama a ce kusan kilomita biyu ko makamancin haka tana ɗebowa wata na mahadin sallallahu alaihi wasallam ya ganta da kaya ko bai ce ma zubairu ya za kake daura mata kayan wahala haka wannan zalunci ne bai ce ma shaka fa ikhtalafa al-fuqaha fi zalika sai malamai suka yi sabani game da wannan fa aujaba ta'ifatu min as-salaf wal khalaf khidmataha wasu malamai cikin malaman da da na baya suka ce dole ta yi wajibi lahu fi khidmataha fi lahu fi masalih albayt dole ta mishi hidima a cikin ayyukan gida dole ne in ji su wa qala abu thawri abu thawri yace alaiha an takhdima zawjaha fi kulli shay duk abin da yake sai ta yi ita yi faskare ta yi cefa ne ta yi ciyawa ta dauko kaza ta yi guga da wanki da abinci wa man atta ifatun wujuba khidmatiha wasu kuma suka ce ba wajibi ne ala alaiha shay'un fi shay'in ba abin da waje ba kanta sai ta dinta dauki ko dan neman kusanci ko dan neman soyayya wannan da ba ila zalika maliku maliku shine yace ba dole bane wa shafi da shafi abu hanifa dukkan su'alu zahir su dawud zahiri da sauransu qalu suka ce ne anna aqdan nikahi inna maqtada listimta mun shi daurin aure abin da yake hukuntawa shine jin daɗin soyayyar mu'amala aure kai aka shine aka aka aka bada dama lal listikhdad ba wai an aura maka ita ne ta zama baiwa kawai ba an aka ta ka ba ta aiki wa badlil manafi ko kuma ka dinga cin boriyan abin da ta iya kama a ce ka tela ce ka dinga dinka ma kaya ko ya kasuwa ta dinga ba kuɗi kana kashewa ko ta baka jari ko ta da mota ka dinga hawa ko tana da wasu dukiyoyi ka zama kai ne kai ne custodian dukiyoyin tana da gidajen haya kai ne kai ne mai kici mishi ma kai ne kai ne caretaker ko agent ko kai ta kashe kudin a rasa kansu duk wannan kaga manafi ne shi duk wannan baka da yanci a kansu kawai abin an aura maka mata to iya wannan mu'amala auren kawai shine abin da yake na haƙƙinka sauran kuma sai abin daga dama kaga da za a yi kiwon ka ta yana mata sun hutsare da yawa ko shi za ba su su wannan karatun qalu suka ce wal ahadithul madhkuratu inna ma tadullu ala taqawwi wa makarim al akhlaq wannan hadisan da aka ambata Aisha Fatima tana aiki su Aisha suna daura girki ma Asma'u tana zuwa kaza duk wannan suna yi ne a matsayin ƙarin neman lada da neman shiga a zuciyar miji kuma karimul akhlaq da kuma kyawawan halaye ka samu ai gidan mutunci kuma ma ya taimaka akwai mata da yawa yanzu wadanda zaka ga suna mazan su hidima ta ban mamaki wani mata zama ita ce kamar mijin inda ke wannan yakan zo da advance a abun nan wato abun nan sakamako duk namiji da ya mai da kanshi haka to yakan na farko yakan developing wani wani kaskanci wani wani wani duniya zai dinga jin cewa shi bai isa ba domin ya saba wa asalin psychology da Allah ya shi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم dan wajen ne zauna a bashi ta biya kudin haya ko ta dinga bin nan ta dinga kawo abinci ana ci idan ka fita ka nemo kai kana zaune kullum sai ta baka da yara ko kuma ita ce take da dukiyar da ake abin nan ake sarrafawa ko za ka ji wannan ashuru bin naqas din zai hauka duk wanda yake haka in ji ka tuna ya saba da ke to da nasi shine za a fara da kima sauran dai zai ga ita kuma za ta dinga jin a shu'uru bin rif'a za ta cewa tafiyan da ita ce mai cewa kuma su mata a al'adance Allah bai yi su don su zama a sama wajen shugabanci Allah bai ba su haƙurin juriyar zama a kan gaba ba shi za Allah ce kama su shugabanci shara ce kama su shugabanci da tana zama haka za ta fara ba da umarni za ta fara gori abinda namiji shi ne shekara talatin yana yi da taɓa gorantawa yana ganin masuliyarsa ce ya kawo ci ya kawo sha ya biya kuɗin haya ya gina gida ya bada ragon suna ya bada kuɗin makaranta wani mahaifi mai gidan ya tare wata bai taɓa ta gori ba har sabar duniya ba haka maza su yi ba amma duk mace na ce wata uku tana yin wannan ce gori sai da Allah ya tsaye in yi wani wata ce kai baka kai baka da godiya Allah duk abin da ake maka baka gani to daga nan shi gode dinga cewa to shi ma kuma bari yanzu dinga kafa shi shi cewa shi da namiji kaga za a samu matsala na farko kenan na biyu za ta zai bin dokar ka to ai fitar da nake ai nemo nake ko ko wannan fita waje zaka ce sai na ga maka to wannan shi yasa Allah ya hukunta wannan tsarin na kawama cewa namiji yayi tun farko to in ma ta baka din ya zama ta baka ne a matsayin wato soyayya amma ba mata baka matsayin bukata ba namiji wajibi ya tashi ya nema dan ya samu yancin kanshi abu na gaba shine duk wanda yake haka ya yi sai zai aure kuma yana cewa zai aure za a ce mai subsidy ba haka bane mata nan suka suka maza haka shi kuma namiji ba dama ya gaggara gara ne ce ya san wata kuma wataƙila kuma ya ƙara ganin wata irin ta kuma mai fa'ida ita ba za a samu wata fa'ida a tare da ita wannan tana da kuɗaɗe wacce kuma tana da gidaje ko kun gane yana cewa da ya ci to shikenan na daina biyan kuɗin haya kaza shi kana da kuɗin biyan haya ke kawo wannan babban wayar ba a kwashe wayar da ke hannunka ko kullum mota ta ta'an shi shikenan ka ka koma ka koma takwalin ka yadda kake da shi da tun farko jama'a maza wallahi mata da yawa suna mana kuka da wannan abu wanda ke sauraron mata yana cikin irin wannan complain din maza da dama mun zama lusarai shi ma zaune abin takaici da bakin ciki abinda iyayenmu nan nan kusa ma baka gane wa sama farki haka wallahi mun taso mun ga iyayenmu wallahi magi magi mai tauraro ko a jino moto idan mace ta cika ko a shana wallahi sai an biya ta to haka bane iyayen mata suna yin sana'o'i iyayen mu maza su suke ba su jari ba su taba sa ido su san nawa take samu ko me take da shi ba amma tana cewa mai gida eh an sai magi su ga kudin ki haka in tana wani aiki ne wani sana'a take samu wani albashi baya ma so ya san me albashin ta zai dauka kuma ya bata to haka ake so amma mace ta biya ma kudin bin nan kudin haya ta biya kudin mota da ta fita ta je anguwa ta biya kudin ta sayo cefa ne da kudin ta ta sa maka mai a babur ɗinka ta sa maka kati a wayarka haba ustazu ya zama wannan dodo kuma wallahi wannan ai gara a ce kana nan gauro ko ka ta azumi ya maka wallahi wannan gaskanci ne a gun namiji tsakani da Allah ni wannan shi ne fahimta da bakan ta sha ko'ina ba amma daga istinbadin waɗannan nasoshin amma wanda ya zai iya babu laifin tera iya sai da ruwan fuskar shi ko karamarsa ko ya zama lusari ya zama cewa dole ana iya yi har bara ma in ta zama dole tana iya halasta a ku ta zama dole ai kaga babu kaskanci kaman a ce dan Allah a taimaka a shari'a wannan kaskanci yasa aka hana dan ana son musulmi zama da karama to haka wancan bai to shi kara kaje yanzu saboda dusarancin mutane ga za a ce yanzu ga wata ta ce ta wata goma shi ta ce da Allah gata malam liman na zo ne na so zan yi aure a sama mun miji wallahi ba na bukatar komai a kusa sai sadaki babana ya mutu ina da gida ina da aiki ina da komai mijin kawai nake bukata aga sanar kafin magariba girman shi ta cika bai da mutane da masu nema za su kara su gaba wallahi gata mana na ma ta so kara abubuwan da suka yi amma ina ji mai sauki ce wannan kama aji wannan kuna goga wata mana ai sadaki da su wannan kuma naka saboda lusaranci wallan da mutane suke fama da shi da gani kuma cewa wai cin banza ne babu wani cin banza kuma a ciki duk in ka ci sai ka biya farashin shi da mutuncinka sannan kuma sai ka ga daga ƙarshe wataƙila sai a zo kuma a rabu ba daɗi kuma duk da yake ba ana iya samun ƴar mutunci wanda ba dole a rabu ba kai wata ba akwai wanda ubanta ne zai maka wani alheri sai ya fita maka gori shi sa in uban ya san abin da yake zai maka nema a boye ba zai bari ta ta sani ba diyar shi ce kaga tana da gadon shi amma zai maka wani alheri ba zai bari ta sani ba saboda in ta sani ko wata ta sani wata na sun goranta maka musamman da yadda ka ce za ka yi aure sai an maka burin cewa nan babanmu ya maka ba kamar shi gidan tunda babanku ya babansu ya mata ya maka kaza to yanzu ya soke ya zama nasik wal mansub ga halaccin da Allah ya maka ne ya aure Allah ya kyauta so haka wannan shine da ba game da mata ta wannan fuskar su da waɗannan malamai suka ce aure kawai ya wajabta manfa'a ta istimta'i banda sauran manafi in ma ta yi maka wani abu to a cikin mutunci ne da sanin ya kamata da auratayya da zama ya yi daɗi bahaushe ya ce idan zama ya daɗi sai a ce da miji uba fa'inan wujubu minha suka ce babu wani wajibci watar da man aujabal khidmata bi anna hadha huwa al-ma'ruf inda man khatabahu Allah subhanahu bi kalami wanda suka ce hidiman nan wajibi ne suka ce da aka ce wala kunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf larabawa da Allah yayi wannan zancen da su a karon farko a fahimtar da suka yi wa abinda ake cewa ma'rufi a cikin zamantakewa shine akwai akwai waɗannan ayyuka wa amma tarfihul mar'ati amma a cewa mace sai dai ka dinga ta dinga ainihin wato jiyar da kai dadi wa khidmatu zawji da kuma ainihin wato a ce miji shine zai dinga kafir ma ka dinga ka dinga lallashin ta kullun wa khidmatu zawji a ce miji shi zai dinga ayyuka wa kansu shi zai dinga shara wa tsaharu shi zai dinga nika wa ajinu shi zai dinga kwaɓa kullu wa gasiru shi zai dinga wanki wa fursu shi zai dinga gyara gado wa qiyamuhu bi khidmatil baiti shike gyaran gida min al munkar to wannan zai cikin ma'rufi wannan munkari ne ko al'ada wanda za a ce an je gidan shi za a gan shi shine ya cire da babbar rigar shi yana ta aiki gida da ta yi magana ya tafi abu da ya ce ranke dade mai kika ce yana nan nan da ita shi zai shara shi zai yara wanka shi zai wanke banɗaki ya wanke kaya ya goge ya kai niƙa ya dawo ya tankaɗe ya shiga kicin ya yi tamanin a ce namiji yake wannan babu ka ta yadda babu ka yadda da wannan wannan rashin mutuncin an an shayi mata ɗa'a malamai kenan za a ce ko ai ba ta yadda da wannan ba dangi ba za su yadda ba abokai kowa ba zai da ba saboda wannan ne munkar ne kamar yadda za a ga matarka kullum ba ta zama a gida shi ma munkar ne abinda yan uwan miji suke so sun je su ga cewa miji yana zaune mata kuma ta hidima da shi da su kana musu hidima sai a ce yarinya kirki shi to larabawa da Allah ya magana da su a ɗabi'ar su basu san wannan wannan tunanin na a ce wai miji ne zai ayyukan gida ba wallahu ta'ala ya kulu wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa qala kuma Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Allah ya ce wa lahunna kuma akan su mithlu alladhi alayhinna kwatankwacin abin da ke kansu na wajibi kuma abin irinsa yana kansa na masuliya bil ma'arufi bisa sanannen abin da shari'a ta sani da ɗabi'a ta sani Allah kuma yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaji suke tsaye akan mata sune shugabanni wa idza lam takhdimhu al-mar'atu in mace ba za ta yi mishi aiki ba bal yakunu huwa al-khadim laha ya zama shike hidima fa hiya al-qawwamatu alayhi ita ce shugaban shi kenan sai ka ana cewa shi mijin hajiya ne mijin mijin ta ce kai mu ne ma fa yanzu da wai irin ɗan liberalism ya shiga cikin kwakwalen mu ko sai ko a cikin da Allah an ka fita kasu mai ko kuma in ka in ka ga yara masu sai da masu sai da tattafi da Allah ka turo musu amma da ana bazan da haka ko ba ba a musu haka sai dai yara su je su wannan harka ko kuma kawai in kai radin kanka ya buga maka gara maka kawo amma dai babu magana yake kowane iri kai mu da iyayenmu ma ba sa zuwa unguwa tare da mata yadda inda mu muke jerawa da mata kuka goya ta a babur ko ku jero a ƙasa ma kuna wani kwali ta duk wannan sababbin abubuwa ne da ba da ba san su ba a cikin al'adun Allah ya kyauta yace wa aidan fa innal ma'rafi muqabalatil hudi saboda shi sadaki yana ainihin wato abu abin nan ɗinsa da aka bayar abokin cinikinsa shine al'aurata wa kullu min az-zawjayn yaqdi wa tarab yusaibi in ka ce can istimta ne to ai ita ma tana jin dadin tun da kai ka biya kudi ba kai kada kake jin dadin mu'amala so da kai ita ma tana samun gamsuwarta da jin dadin bukatar ta dan adam ba kai kadai bane وإنما أوجب الله سبحانه نفقته وكسوته ومسكن ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها Allah ya shar'anta cewa ne a bata wurin kwana a bata abinci a ci da ita a tafatar da ita a yi mata kaza a yi mata kaza saboda wannan abubuwan guda biyu za ta ji daɗi da shi ji daɗi da ita to na an yi ɗaya da ɗaya kenan sannan kuma zai mata za ta yi mishi zai siyo kayan abinci ta dafa zai siyo sutura ta wanki zai siyo kaza ta yi kaza wa majalar bihi adatul azwaji da kuma abin da aka sani na al'adun da suka gudana kai da ganin yadda ake yin aure ka san al'ada ta hukunta haka saboda ka duk wanda zai aure aurar da ya ko usabe mutunan sarakunan zafin kai za su mata rishu ko min sunan shi na yin gawi dinnan gas da tukwane da cokula da wukaki da da greta da da da blender da da an so ne a bai za ta bude shagon shagon yarbawa ne na shi da kayan gin kayan kayan me sunan su kayan kitchen ko kuma kawai kai ta kawo kai aikin kun gane tun daga al'adun ai an da cewa abin da ta zo yi kenan gidan kai kuma ka tanaji kitchen ka tanaji store kuma da mun sai da aka tambaya me sana'a ka da za ka kawo kayan abincin kaga tun al'adance an san cewa to ita zo kuma ga abin da ce kuma tun a gida ana nuna mata ga yadda ake girki kaza ga yadda ake girki kaza kar ki dinga almubazzaranci ga san da ya kamata a sa magi duk wannan abu an koya mata shi da menene da za ku tura su su kawo mana wannan shashin a cikin mutane jama'a ina fata muna fahimta so da al'ada ma ta hukunta cewa abinda za a yi a wajen shine za a yi zaman shugabanci da biyayya zaman mai kawowa da mai da mai dafawa da bayarwa wa aidan fa innal uqud al mutlaqa innama tunazzalu ala al urf duk wani akadi duk wani yarjejeniya wanda ba a same wani sharɗi ba to za a hukunta shi ne gwargwadon al'adar da aka sani والعرف خدمة المرأة كما العادة تكون تشوى مجتك أيكي أتكين جدا وقيامها بمصالح البيت الداخلة وكما تشوى ذات أيكي تكين جدا da ka dawo kaga gidan ba ba a shirye ta ba dole ka tambaye ta ya akai haka ba za ka ce bari ka ce ka kama aiki ba wa qauluhum cewa da suka yi su wanda suka ce ba wajibi bane inna khidmatal fatimata wa asma kanat tabarruan wa ihsanan yarudduhu anna fatima kanat tashtaki ma talqa min al khidmati wanda yace aikin wadancan suka yi babu matsala babu komai ba dole bane to ai zamu ga cewa fatima ta kai kuka ta kai korafi falam yaqul li aliyyin da ta kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan karar manzon Allah yanzu ba matsayin shi na sirki kawai ba a matsayin shi na mai ba da shari'a bai ce la khidmata alaiha bai ce kai abi ka fita ido na ban ba ka yata dan ka bai da ta baiwa ba dai ce mishi haka wa inna ma hiya alayka kai ne da hidima kamar yadda sanda za a yi aka yi auren ya ce mishi sai kayi walima ya kyale shi mutum da ya ce la budda min al-ursi min walimatin wa huwa sallallahu alaihi wasallama la yuhadithu al-hukmi ahad annabi baya ganin kurjinin kowa kan hukuncin Allah zai faɗi shi walamma ra'a asma'a wal ulfu ala ra'siha yayin da ga asma'u ta dauko ciyawa wa zubairu ma'ahu yana tare da mijin lam yaqul lahu la khidmata alaiha bace kai kana kai wani irin azalimi ne wa anna hadha kana dhulmun laha ya baka ban mata tana ta aiki kai kana nan bace mishi haka ba bal aqarrahu ala istikhdamiha annabi ya tabbatar da shi akan cewa ta ci gaba da aikin gida wa aqarra sa'ira ashabi ala istikhdami azwaji kuma ya tabbatar da sauran mutanen gidan shi sauran sahabban shi kowa matar shi tana yin aikin gida annabi ya je gida daya biyu uku ya ci abinci kuma duka aikin gidan matan suke su suke kawo abincin da anna ma hun bi anna min hunal kariha war radiya annabi bai ce wanda ta ga so ta yi ko kuma wanda ba ta so ka ta yi ba wa hadha amrun la raiba fihi wala yusuhu tafriqu baina sharifatin wa daniya ba kuma daidai bane a ce yadda wasu suke faɗa cewa idan macen kafitacciya ce to wannan ba ita yi aiki ba idan kuma ba ƴar kowa bace ce aiki ai ba ƴar kowa da kai ƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa faqilatin wa ganiya ko a ce ƴar talaka ce ta yi wanke wanke ta sharan kwata idan ka aure ƴan masu kuɗi yadda ka aure ta ka dauko mata masu aiki wannan kana da hali kana iya kai amma ba wai shine asali ba fa hadihi ashrafu nisa'il alamin kaji bayani sayyidatuna Fatima radiyallahu anha ta fi kowace mace daraja a duniya da lahira kanat takhdimu zawjaha tana wa mijinta aiki to ke da kewa ce kewaye babanki da ba za ki aiki ba ke yar waye waja'atu tashku ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo kara tashku ilaihi alkhidma na ce aikin da nake yi ya zama mini masifa ina shan wahala falam yashkiha yashkiha bai biye mata ba bai an shi korafinta ba wa kadi samman nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih mar'ata aniyata nabi ya kirayi mace da suna aniya menene al'ani bawa fa qala ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna awanin indakum ku ji tsoron Allah game da mata mata a wurinku kamar bayi ne wal'ani al'asir kamar ne da aka mashagun yake umar tabbatul asiri khidmatu man huwa tata yadi duk ba aka ce ko bawa me abin yin sa hidimar wanda yake mai gidansa ko wala raiba annan nikaha nu'min min ar-rizq aure kuma yake kama da yake kama da bauta kama kala ba'du salaf kamar da aka fito daga wasu cikin magabata daga Aisha an ruwaito kamar da yarake kawa cikin al-mughni an hamla asfar da kuma ibn Umar cewa suna cewa an-nikahu riqqun aure bauta ne falyanzur ahadukum inda man yuriqqu karimatahu ɗayan ku ya tsaya ga wa zai ba wa bautar diyarsa ta ce karima wato kai uba mu iyayen ƴaƴa mata da mu kullun da mu mu Allah ta samu miji na gari kaza kaza kaza kaza kaza in ka kira da duk wanda ya aure da kiyama ce zai ga maka irin psychological trauma da ya shiga daga sanda za a ce ana son ta zuwa ran da zai rabu da ita ba haka bane musamman ran da za a ce yau ta ba gidanka za ka namiji yana kuka saboda yanzu wannan yar ta shiga shiga wani hannu bai sai ya za a kare ba wata gida inda ba shi ma tsohon azalibi ne yana tsoron kada alama kanta Allah ya kyauta sai ce wala yakhfa alal munsifi ibn kayyim ke cewa din mai adalci ba sai an gaya masa ba ya san arraju min al-manhabi wani mazhabi ya bi ya sani ba sai an gaya masa wal aqwa min ad-dalilai an ka koma littafin ibn qayyim a cikin ilamul muwaqqi juz'i na uku ya kare kai wannan magana haka shukul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 34 yayi magana mai tsayi akan wannan mas'ala to wannan mas'ala dai a su da dama an shayin tambaya akan ta an shayin lattoci akan ta an shayin ta a wurare daban-daban mata sun shayin tambaya ko su nemi su tada wata kayar baya wani lokaci kuma a samu wani malami kawai ya biye musu su ta ragaita su da shi da sauransu to dai ga yadda take ga yadda take ne gaskiya saboda Allah mata su gaba da hidima a gidajensu wannan shine fi musu alkhairi akwai wani hadisi da ake faɗa iya bincike na gaskiya ban ga hadisin a littattafai ba da ake cewa annabi ya ce wai hidiman mace daga ɗakin ta zuwa kicin ɗinta kamar ladan umara ne ana duba littafin ladaiful ma'arif na ibnu rajab wanda ya kawo ayyuka da suke da ladan umara har guda goma gaskiya ban ga hadisin ba amma na taba jin hatta malal bayan ya taba ambata shi wallahu a'lam idan wani ya ganshi to kaga ya saba ya zama makarin hujja kenan amma ni dai ban ganshi ba ya dangara mu cike na wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh